khalid da ƙoƙarin kwaikwayon irin ababen da su waɗannan ta tarawa suka rika zuwa da shi ka lura da kyau in za ga ɗan musulmi ko ɗan arewa musulmi ƙoƙari yake kwaikwayi abin da turawan yamma suka zo da shi ya san kyan abin ko bai san shi ba hata yanayin aski kuna gano wannan yanayin magana yanayin sa tufafi yanayin auratayya hata yanayin shiga mota da sauransu sai ga wadu wannan yanzu abin da ake sa koya kenan abin da ya faru da su kenan washtima da kuma yanayi na tararraka yanzu yadda ba haushin arewa yake taro a da shekarun da suka gabata haka yake taro yanzu eh idan wani dalili ya taso zai yi taro ba haka yake yi ba ko ma mai taso za ga abin da yake kenan hatta bima tasafu bihi min aqaidin wa afkarin har aka waye gari abubuwan ma da suka kudurce na aqidu da tunani sai rikide sai zama iri daya da na turawan yamma haka su ma larabawa da musulmi a wancan lokaci suka tasiranta da waɗancan turkawa wajen aƙida da wajen tunani sai kai mamaki ga babban mutum wargajeje da ya kamata a ƙasar na ce ya zo da maganin da zai taimaka ma al'ummar shi sai ka tunanin shi ba irin naka ba haka duk wani nazariyan da za ka zo da shi ba irin naka yake da shi ba gaba ɗaya ya gamsu da abin da yake a kan shi ne daidai ko da ko kunyar da ko daga cewa kuskure ne kuma bature zai iya zama da makocin shi ba abin da ya hada shi da makoci kaga bai iya taimakon iyayen shi bai iya taimakon kaza haka irin wannan tanin bai zuwa mutanenmu yanzu Allah shi kyauta lagara kana sharq wal gharab yukhattitani fima bainahuma wa yajtami'ani bi hujumi tatar wa fi halatin tisarihim wa inhizamihim malai ce wa kana wa kana sharq gabashin duniya wal gharab da yammacin duniya yakhtilitani suna haɗuwa fima bainahuma akan abin da suka yadda da shi su aiki a tare wa yajtami'ani su haɗu bi hujumi tatar wajen yakan tatarawa za ku gano wata magana ba sai na fito da ita nan me yasa larabawa suka iya haɗa kai da turawan ingilishi da amerkawa da jamusawa da sauransu suka hada karfi da karfi wajen aka yaƙi saddam me yasa suka haɗu waje ɗaya a yanzu haka suke yaƙan ɓangaren iraki da siriya kuma wannan tarihi ne ke maimaita kan shi so da wannan yankin tatar take wannan yankin turkawa suke to duk wani wanda zai yi yunkuru ya karfi to suna nan da rubutaccen tarihi na yin aka bar waɗannan mutanen suke tasiri za su ƙara komowa da ƙarfinsu su iya juya duniya kuma kuna gano wannan me yasa ku garashe ba ta mara masu baya kwata-kwata saboda ta tarawa suna da yawa a cikinsu in ta mara masu baya akwai yiwuwan watan wata rana za su murkushe wannan wajen duka domin waɗannan mutanen yammacin duniya in aka taɓa samun mutum ɗaya a yanki ya tada masu da ƙayan baya to ba sa natsuwa sai sun shafe mutanen wajen nan kamar yadda suka yi ma hiroshima da nagasaki kun gano wannan da kyau ku sai sun mai wannan abu sana hankalin sai yake kwanciya shi sa yanzu ana ɗauko hayaniya ko ya yake sai ga larabawa duk da musuluncin da suka ce suna yi to amma an tarbiyyance su ne a ina a yammacin duniya sun tasirantu da su tunaninsu iri ɗaya ne adat akhlaq hadarat taqalid ijtima sai suka siffanta hatta bangaren me aqaid wa afkar to sai suka haduwa waje ɗaya yajtami'ani suna haduwa bi hujumi tatar wajen kaimata tarawa hari wa fi halatin tisarihim haka duk lokacin da suke neman agaji za su agaji juna da koma menene wan hizamihim in kuma sun an ci nasara a kansu ma to za su koma su taimaki junansu waɗanda ba su lafiya su kawo su gudunmuwan magani da duk abin da suke bukata za su kawo masu agajin gaugawa nan da nan jama'a haka yake faruwa ko ba haka yake faruwa ba yanzu duk abin da yake faruwa na 'yan gudun hijira a maiduguri da yobe da adamawa da sauransu kun taba jin turawa sun ce a kawo masa agaji kun taba ji ko bargo kwaya ɗaya sun kawo ko ledan fiye wata kwaya ɗaya sun bayar sun ba da kwandala ɗaya tak na taimaka ma waɗannan aƙalla an ce mutum miliyan biyu amma kiristocin yazidi ko ƙabilan yazidi na ƙasan iraki mutum dubu ɗari biyu ne da suka samu matsala bin su ake da helicopter ana sauke masu kayan agaji ƙila wani ya taɓa jin labarin haka eh gudunmawa ko'ina hare-hare ko ta ko'ina ana kaiwa sai an kwace su saboda suna da taimakon juna a halat lintisar sanda suke nasara wani hizamihim in kuma sun samu matsala to za su kaima 'yan uwansu agajin gaugawa nan da nan ko ta halin kaka kuwa gano wannan yanzu akwai lokacin da aka wani ambaliya aka samu wasu mutane a yankin neja delta sun samu matsala ana daidai wannan rikicin fa maiduguri da yobe da adama wannan ne to sai zama turawan yammacin duniya suna son a ba su gudunmawa amma za a ce ya suka kai gudunmawa nan mutanen kawai sun rasa gonaki ne da wajen kamun kifi kadai ga wanda suka rasa gidaje da rayuka da kaza ba ku kai ba sai aka ce a je kotu da ɗaya daga cikin manyan kamfanonin mai sai aka ce nan da nan wai an yi nasara a kansu za su biya diyan dala miliyan kaza kun gano wannan da kyau ku to in baka da kan gado sai ka ce an yi adalci kaga har an biya mutanen wancan gudunmuwan ne da ake son a shigo da shi sai aka biyo da shi ta wata hanya kuna gano wannan da kyau ku in mutanen suka samu inhizami an rusa su an yi nasara a kansu ko ta halin kaka sun sayin da za su tallafi junansu da shi jama'a kuna gano wannan da kyau ku amma mu a lokacin da mu kuma muna da matsala sai muna ƙara ma kanmu mai matsala kuma ba abin da ke rushe al'umma da aka kewaye ta da bala'o'i da masibobi iri-iri irin bala'in rabuwan kai in ya same su kisa sanda sahabbai suke cikin bala'i na yaƙe-yaƙe da kafaran duniya sai Allah ya gaya masu walata na za'u fatafshalu wata sahabar rihukum sai ce wasu biyu dokoki ne guda hudu masu ƙarfi walata na za'u fatafshalu an san ingon samu munaza wane fada wane fada shi da ku samu fashal wata zahabar hukum sai karfinku da ake gani ana tsoronku daga nesa sai me sai daidaici sai ce wasbiru kenan in ba ku yi tanaza'anci ba sai ku yi haƙuri kun gano wannan in wani daga cikinku shi bai ji maganar Allah ba akwai reni tsakanin shi da Allah ya ja wannan bala'in kai da ake ma sai Allah ce ka yi mai ka yi haƙuri in ka yi haƙuri waɗannan abu guda biyu zai fara a kan shi zai watse kuma daraja da kima ba za a gan shi da shi ba in ka tanka kuma duka ku biyun za a yi ma mun gano wannan fahimtar wannan ne tuntun na fitar muku da operation me iza na taka safihu fala ta jibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrashta anhu sakattu an safihi fa dhanna anni ayaitu an aljawabi wa ma ayaitu nan fa in kallamtahu farrashta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu shine wannan zai samu fashal sannan zai samu mai inhizam in kuka yi ku duka fa abin da zai same ku kenan jama'a muna gane wannan da kyau ku to sai yake cewa kamar talatat asiya wa Oroba kamar yadda aka samu ikhtalatat Asiya yankin Asiya sun haɗu wa Oroba da yankin Turai fi harbi salibiyya a lokacin da aka yi yakin wa hmm? eh sanda kiristoci suka yunkura za su yaƙi wa al'ummar musulmi a duniya 'yan asia sun mara mawa turawa baya china japan da sauran duk sun mara masu baya aka yi wannan mugun yakin da kiristoci sai da suka malalar da jinin musulmi sai da aka waye gari teku guda ya canza gaba ɗaya da jinin musulmi sai da aka waye gari za su wuce waje ne su ga teku suka riga kashe musulmi suna lodawa har sai da aka yi masa gada da gawakin musulmi suka taka suka wuce da suka je wani gari suka shiga ƙasan iraki suka riga ɗibo littattafai za ku zo ku ji maganar labiraris ɗin nan suka riga ɗibo littattafai suna zubawa a cikin teku har sai da suka taka waɗannan littattafan suka wuce a teku ba sai da teku gaba ɗaya canza da kalan tawada turawa ne ba su da alaƙan yare ko addini da mutanen asia amma sai suka haɗa kai kun fahimci wannan da kyau ku lokacin da suka zo crusada suke kiran wannan yakin kiristocin wanda suke wannan tsayan a duniya za mu tarihinsa anan ɗan kaɗan وقد بدا هذا الاختلاط في الاشتباك في اشتباكات في حالة القتال ما ليجي سنا سامن waɗannan haɗuwan ne su cure waje ɗaya ka ji kaman ba su ba in an zo yanayin me yanayin yaƙi yanzu kwanakin baya amerika ta ce za ta turo jami'anta haka ingila haka faransa haka ina haka china suna ina zama suke suka auna suka ko sun yi abin mutanensu ba amfana za su yi ba mutanensu ba za su cutu ba sai suka kara gaba kuna gano wannan shi sa in ba a wayar da kanku irin wannan ba ko in ka kinaka kana tanin ga wani wai can gefe zai kawo maka agaji ko ya taimake wa ko kayi kwatai ba ka san me suke wa mutanen nan kun gano wannan da kyau ko shi ne ma da ce kada bada haza liktilat wannan haɗewan nasu ya fara ne minal ishtibakat fi sahatul qital duk wani abin da ga suna yi suna yin shi lokacin yaki walakin nahu intaha bil imtizajil hadari wal fikri wal khuluqi sai irin wannan abin sai rabu da su a lokacin da su ga sun cuɗanyu wajen me tunaninsu na wayewa da tunaninsu da kuma ɗabi'ansu duk ƙasan da ta karɓi wannan nasu to ba su ƙara fada da ita ba wasu abin da ya sa suka ɗaiɗaita libya yau libya ta zama ba ta da gwamnati sau da har lokacin da aka kashe gaddafi mutanen libya ba su ɗauki ɗabi'an tura ba kwata-kwata ba su da al'ada ka lura gaddafi ko riga irin nasu bai sawa kun gano wannan da kyau ku in kaga za su haɗa kai su yaƙe ga ku to na farko ka ɗauki tunanin ci gaba irin nasu da tunani na hankali irin nasu ɗabi'a irin nasu kuma sai ka tasirantu da addini ma irin nasu ko da ku za a baka da musulunci kana tsammanin za su yi da a yaƙi a misira ne duk abin da zai faru a misira ba su yi da a yaƙi ba ai ana son a kawo da mursi ne me yasa ba kashe shi irin yadda aka kashe gaddafi ba kalle yadda aka bi smartly kuma suke fada da me da juyin mulki irin na soja amma zai goyi bayan shi a a wannan lokacin a misira don cimma manufa amma da yake sun lura da mutanen libya ko da an sa musu shugaba a yau to shugaban fa zai yi aiki ne irin aikin gaddafi saboda har yau ba su da tunanin turanci a ransu ba su da wani abin gaba ɗaya ba su da shi sun tsaya sun lura waɗanda suka ɗiba suka watsa 'yan bangazi ne kuma 'yan bangazi kamar ka ce a zare ne mutanen gra mutanen gra za su iya juya mutanen zare ne to sai suka lura ƙungiyoyi da ake da suna addini a ƙasan sun bi ƙarfin waɗannan 'yan tawayen to sai suka ɗibo hayaniya na wargaza zamantakewan ƙasan ya zama babu gwamnati irin yadda suka yi ma somaliya nan da shekara 100 mutanen somaliya ba su koma da afkar irin nasu ba me yasa ma wannan hayaniyan kashe-kashen nan na boko haram ya tsaya maiduguri da yoba da adamawa in kun lura mutanen wannan wajen suna da afkar ba irin nasu ba kun gano wannan da kyau ko da kuma wani dalili na wani abu da ke binna a wajen kuna gano wannan da abubuwa da yawa za mu tattauna to sai mala yake cewa wata athara kulla wahidin bi sahibihi sai aka wage da kowane ɗaya ya tasiranta da ɗan uwan shi wa athara alaihi wanda ya mai tasiri yanzu ba yanda za a yi amerika ta yaƙi a asia sau da in ka kalli mutanen asia tufafin su iri ɗaya ne da na amerikawa addinin su iri ɗaya ne haka kalla da kyau har irin ƙasashen su bangladesh irin su indonesia irin su ina malaysia da sauransu za ga tunaninsu mafi yawanci ga musulmi da yawa amma sun ɗauki afkar irin na turawa to ba za a yaƙi waɗannan ba ƙasa ɗaya ne suke da matsala da ita gyal ita ce koriya ta ina ta arewa su kuma suna nan da afkar ɗinsu irin na dani kun gano wannan wannan ne matsalansu da ita kaɗai amma ko hayaniyar da suke da shi da china to ba za su buga ba so da china ta da afkar irin nasu ta da fikira irin nasu ta da addini irin nasu ta da komi irin nasu hata tufafi irin nasu ke sa kun gane abin da ya sa malaycin kun ɗabi irin nasu maganin yaƙi babu sauran shi ko allah ya sa mu dace ya ce inna hadha liktilat ahadasa mushkilatin jadida wa adida to wannan ikhtilat cuɗani da su ka ɗebi ɗabi'a da al'ada da komi da makaranta irin nasu a hadasa mushkilatin ya kawo sababbin mishkiloli jadida sababbi adida masu yawan gaske gano wannan kun dai zauna kalau ba su yaƙe ku ba ba su haifar muku da kaza ba to shi kuma wannan tunanin nasu to sai haifar muku da matsala na cikin gida iku iku yanzu wannan cuɗan da mu yanzu muke da shi mun ɗibi ɗabi'un turawa arna waye waye na yammaci yanzu mun zauna lafiya da su haka amma kuma yanzu muna ƙin malamanmu saboda fikira irin na bature bai ɗauki malamin addini komi ba bai ɗauki addini bakin komi ba haka in ga bature zai yi addini wata manufa yake son ya cimma sannan ba mu ɗauki iyayenmu da manyanmu da dattawanmu amma bakin komi ba to ku duk wanda ya rena waɗannan mutane biyu a cikin rayuwar shi ko ba zai taɓa kaiwa labari ba ina gaya muku ba zai kai labari ba yasa na mange ce duk wanda bai bidi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba saddauna da ya ja abubakar gumi ne sai ga aikin shi yayi me yayi daidai ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa wa qarana sha'a nash'ad hadaratun jadida sai aka samu wani irin tunanin wayewa ya faru sabo fal washtima'un jadida da kuma wani irin haduwa da wasu irin al'ummomi iri bi masu karo da juna kun gano wannan yanzu irin wannan hadara da muke fama da shi yanzu sai mutum ya je yar unguwansu ne unguwa aka haife ta shi ma unguwa aka haife shi da iyaye da libamai da malamai da kowa za ta unguwa sai ta mai waya sai su fito sai su jera ta ga wan ubanta ta ce mai za mu je nan ne mu dawo shekara hamsin da ya wuce ba zai yiwu sanda ake da kunya layin da take ma za ka shiga ne da rana tsaka a ganka zai yiwu amma yaro ne yanzu ya tsaya kofar gidanku fa ya zo jan kanwanku uwanku ta da islamiyya zai gaishe ta ce da Allah in an shiga ce wancan ina jiranta uwarta zai aika ya kira ta sau da haɗuwa da su ijtima sai ya haifar mana da wani irin ijtima'i jadid da hazara kuma mai jadida shi na abin da muke ciki yanzu gano wannan da kyau eh eh mai muni kenan yes abul hukumu fiha mala ya ce kai ka tsaya ma ka ce za ka hukunta wannan abun abu ne mai wahala hal hiya hadaratun islamiyya kai wannan waye wannan musulunci ne kuwa au ijtima'ul arabi ko ku haɗuwa ne na larabawa wanda za kira shi so dai wanda suke da wannan ɗabi'un musulmi ne kaga da yake su a can ƙasar larabawa da abin ya faru kamar misali yanzu mu ce yanzu irin wannan abin da muke gani yana faruwa arewanci ne ko ko musulunci ne arewanci ne musulunci ne to hukunci ka ce musulunci ko kaza yana da wahalan sha'ani yanzu ka je misira sai ga wai malamin da zai karanta da kai addini ya zo da court ya yi zanzaro mai haɗa wannan addini da wannan iskancin kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan wai hadara ce mace ce za ta karantar da ko loga ko zai ganta zo da skate da tsefaffen kai labarai za a sa mace za ta yi ko namiji zai yi da larabci yana larabci tas a bakin shi amma kanta a buɗe da matsatsan kaya shi kuma da court ‘ya'yanku suna kallo jazira ne faransa ne na larabci da sauransu da bbc arabiya duk ana kallon waɗannan abubuwan sai ce ga wasu ga wasu ma larabawa suna kaza sai ga ita biza ta samu da lasisi ta yi abin ta ga dama tun daga larabawa ma suna yi to wannan istima'i arabi ne ko ko istima'i mai islami shine mala yake cewa kai yes abul hukumu fiha hukunta wannan abin zai bada wuya yanzu wai zai aure sai ga wai dan musulmi wai an ɗibi 'yan mata da sauransu wai an je bakin ruwa ana yi ko ba yi mai hada mu da wannan an je kan dutse mai hada mu da wannan wannan shine mai wayewa akwai ba wanda za su yi biki aka ɗibi abokan ango da 'yan matan amarya sati biyu kafin bikin sun tafi shakatawa kuma iyayensu sanda aka dawo iyayen suka tare suka tarbiye su kowanne je da gude sai a rungun wannan yare a rungun wancan abu sun je shakatawa to wani irin hukunci za ka yi wannan yanzu wayewa ne na musulunci ko ko na arewaci yanzu Allah suwa suka zo mana da wannan iskancin to a zamanin ibn taymiya yana karami to waɗannan turkawa da tatarawa duk sun zo da wannan abun yanzu ba ana gaya maka tarkacen da ya tare ne to sai a ce maka ga malami irin wannan ya tashi ya yake tsammanin mutane za su kalle shi yanzu albani har ya rasu mutanen garin nan ganin suke ya kawo masu ma abin da ba su gane ba ne sai da ya mutu na ga ci ashe alheri ya zo da shi ko ba su gane ba san da yake raye har yau mu ma zagi mu faki yanzu wanda zai zage ka ka bashi wannan ka ce ya nazari kadai gashi nan an rubuta ya nazari ya fitar da irin wannan bayanin ba zai iya ba sai ya ji naka ne kila an jima ya canza kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to sai malai ce fi misli hadal wada' a irin wannan yanayi ta tada afu mas'uliya to ana da bukata ninkin baninki nawa zai dauki wannan gabare shine mas'uliya wa zai dauki wannan dagar wanda zai zama muslihin ya zo da gyara da zai gyara al'umma wa murabbin ya zama mai tarbiyyan al'umma la yarda biyu judi ayi adatin wanda zai tunkara ya ce bai yadda da wata irin al'ada min adatil jahiliya na al'adun jahiliya au ta'asirin ghairul islami kuma bai yadda da tasirantuwa da duk wata ɗabi'a da yanayi wanda ba na musulunci ba fi mujtama'il muslimina a zamantakewan musulmi ana da buƙatan wani jarumi ne wani gwarzo ne zai ɗauki irin wannan gabare ya tinkari waɗannan ɓannan da kwaji mun zubo wanda zai kintsa al'umma ya tarbiyyansu a bisa wannan tsarin ana buƙatan wannan wa yuridu an yara hadal mujtama kuma bayan ya tarbiyyanta yana son ya ga wannan zamantakewa na garuruwa da birane da al'umman musulmi sun zama tabi'an lil kitabi wa sunna bi akmalihi sun ba alkur'ani da musulunci kai tsaye babu raba kafa wa muktafiyan asarar sadar al'awwal kuma za su bi take-taken 'yan mazan jiya al'umman farko su ne salaf bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wa khairul qurun min almuslimin kuma wanda za su bi mafi alkhairin karnoni daga cikin musulmi ana neman jajirtacce mai tarbiyya wanda zai ɗaura al'umma kan haka kun gare yadda al'umma suka zama ko yanzu kamar yadda muke a najeriya yanzu ana neman irin wanda zai mana wannan aikin an ce ai gawa ne in ka haska shi da coci da sai ga shi ma ba american ne ban gano wannan da kyau ko shi kan shi yana neman wanda zai gyara shi ne ba ya gyara wani ba yana neman wanda zai kintsa shi ne ba ya kintsa wani ba wa yuhibbu an yarahu kuma ya ji yana son ya ga waɗannan al'umman da za a kintsa su su zama waɗanda yake tafsiran amaliyan kun gano wannan da kyau ku wanda za su zama fassaran wannan ayan da za mu karanta aikace liƙaunin layi ta'ala urkulu fi silmi kafa a shiga musulunci duka ba ana bara ana karuwa ba waye zai gyara al'umma wanda tunani irin wancan na 'yan boko da muka bayyana wanda suka ware addini da me da daula daban wanda suka wa wannan duka a watsar a koma mu musulunci tsantsa maganar mu irin nan musulunci tufafin mu iri kaza zamantakewa mu auratayyar mu mu'amalan mu komai ya zama a bisa irin wannan namti a bisa irin wannan tsari da yanayi abin da ake nema kenan ana neman mai tarbiyya mai iya kintsa jama'a da zai zama a bisa irin wannan tsarin aikin menene aikin jani to waye zai wannan aikin mun gano wannan da kyau ku a irin al'umma inda ta gurɓace haka waye zai sai Allah ya kai mu karatu na gaba da izinin Allah za mu zo mu ji an samu ko ba samu ba eh ya al'amarin ya rika tafiya wani irin ɗiban guga ake yi tsakanin masu gyara da kuma maɓannata wani irin yanayi ne kasance ya kai ga yau ibn taimiyya a ji shi a gidan yari gobe a ji shi a kaza ji ba a ji shi gwagwarmaya da kaza wai da wasu irin mutane ne ya rayu kaga yanzu in muka zo muna karanta waɗannan abubuwan kai da aka bayyana maka irin tsarin yadda gwamnatocin suke za ka ce za su aika kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum